أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم har yanzu dai muna ci gaba da bayani a cikin abubuwan da suke kan kare mana zunubai mala ya ce tattin matun cikawa mimma yan bagi jil insani yana daga abin da ya kamata ga mutum an yi hafiza alaihi ya kiyaye a kansa alwudu alwala yana daga cikin abin da ya kamata mutum ya kiyaye a kanta lima rawa abu hurairata saboda abin da abu huraira Allah ya dafi ya ruwaito anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza tawadda idza tawadda al abd al muslim idan bawa muslimi ya alwala aw al mu'minu ko bawa mu'mini ya alwala fadda salla wajhahu ya wanke fuskarsa خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه دون ذنبي da idansa ya gani ya fita daga fuskarsa daga wannan wanke fuskar da ya ta alwala ma'al ma'i tare da ruwan da ya wanke au ma'a akhiri qatratin ma'i ko kuma yace a'a duk zanubin da ka kalla da idonka karshen dugon ruwa na alwala da ka wanke fuskarka da shi ya kankare maka ya shafe maka zanubin da idonka ya kalla fa idza ghasala yadayhi idan kuma mai alwala ya wanke hannayensa خرج من يده من يديه كل خطيئة كون إرم زنمي ديفتا دا دي دغا دا أيكتا دا حنا ينسى zunubin ya fita kana baƙashat haya dahu duk zunubin da hannayensa biyu suka riƙe to wanke hannayensa nan guda biyu zunubin ya fita ma'alma'i tare da ruwan da ya wanke hannayen aw ma akhir qatratil ma'i ko kuma da karshen tsugon ruwa na wannan wanke hannun da sai ya shafi maka zunubi fa iza gasala rijlaihi idan mutum kuma yana alwala ya zo ya wanke kawafinsa guda biyu farajat kullu khati'atin massat harijlahu duk wani zunubi da kawafinsa suka taka da wanke wannan kawafin da ya da ruwan alwala ya fitar da dukkan wani zunubi da kafarsa ta taka ta taba ma'al ma'i tare da ruwan da ya wanke kafar aw ma akhir qatratil ma'i ko kuma a'a da karshen dugon ruwa na wannan wanke ruwan alwala da ya wanke kafar kala yace hatta ya kharuja naqiyan kai mutum dai ba zai gama alwala ba har sai ya fita yana tsarkakakke min zunubi daga zunubi kafin ka gama alwala duk zanubinka Allah ya kan ya shafe maka shi ka wanke fuska zanubin da kai ne da ido ya tafi ka wanke hannu zunubin da ka taba da hannu ya tafi ka wanke ƙafafu hakanan duk zunubin da ka aikata sun tafi wani ma warar yake saboda kuma abin da ya zafi labari a cikin hadisi anna Allah ta'ala ya kulu manzo Allah yana cewa Allah yana cewa man ahadatha wanda ya hadasi wa lam yatawadda bi alwala ba faƙar jafani ya min wauta ka je ka kama ruwa da ka dawo kuma mai hukunka Allah baka Allah ba manzo Allah ce ya min wauta wa man ahdasa wanda ya hadasi wa tawadda ya alwala wa lam yusalli kuma bai yi sallah ba faƙar jafani ya yi min wauta wa man salla wanda ya salla kuma wa lam yad'uni bai mun addu'a ba bai mun salati ba kenan faƙar jafani ya yi min wauta ومن أحدث أما كما اللي حدث وتوضع يا الولاء وصلى صلى ودعاني من الدعاء ولم أستجب له إن جفع الله كينا حديث القدسي يقبن أمسى بصبا فقد جفوته الله يتتنا مصروتا ولست برب جاف نيكو با ومن جدي نمي وتا با دي متي ياي ياي حدثي ya yi alwala ya yi sallah ya roƙe ne to ni ko zan amsa masa mafi da bukatar sarki ƙara Allah ta'ala Allah maɗaukin sarki ya faɗa ya ce ya Musa ya annabi Musa tawadda ka yi alwala fa in asabaka shay'un idan wani abu ya same ka wa anta ala ghairi wudu'in ba kana tare da alwala ba fala talumanna illa nafsaka kar ka zargi kowa sai kanka wato ma'ana ko da yaushe ka zama kana cikin alwala ya Musa wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Anas ya anas in istata in zaka iya an takuna abadan ala wudu'in har ko yaushe a ce kana tare da alwala fa fa'al ka aikata haka fa inna malakal mauti kaga mala'ikan mutuwa haƙiƙa mala'ikan mutuwa idza qabada ruha abdin idan ya karɓi ran ran bawa wa huwa ala wudu'in ya da alwala kutibat lahu shahadatun za a rubuta masa shahada zai ya zama shahidi wanda aka karɓi ransa yana cikin da alwala wakila aka ce kuma afa Allahu ila Musa Allah ya wahayi zuwa ga annan Musa Allah ya ce da annan Musa idan khifta sultanan idan kana jin tsoron wani sarki fatawadda kai alwala wa amur ahlaka bihi ka umarci ahalinka da yin alwala fa inna man tawadda duk wanda ya alwala kana fi amanin yana cikin aminci na mimma ya khafu duk abin da ke jin tsoro zaka in wajen sarki zaka to kai Allah ka tafi wurinsa kafin ka je wurinsa ko wajen wani mai mulki zaka ko wajen wani ne zaka to kafin ka je wurinsa kana jin tsoronsa kada ya maka wani abu to kai alwala kafin ka je wurinsa insha Allah za ka zama cikin aminci fa'ida ta ita ga wata fa'ida yusahabu lil mutawaddi' an so ga wanda ya alwala an ya kula ya faɗa aqiba wudu'ihi bayan ya gama alwala أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني عبدا شكورا واجعلني من عبادك الصالحين ألا كسن يعني daga cikin masu tuba ka sanya daga masu tsarki ka sanya ni bawa mai goyon godiya ka sanya ni daga bayanka na kirki سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك أستغفرك وأتوب إليك أنا من غفرك الله إنا توبا ذو أغريك مزالة ومن قال ذلك ومن ونبا يقم على لا فتحت له أبواب الجنة أمور مسقوف الجنة الثمانية قدا تقص يدخل من أيها شاء إن يسوه قوة قوة يقدر ما يشكل دل قوة تقص أبو دمي inda ya ga dama duk inda ta wata kofa ya so ya shiga wallahu zul fadli al azim Allah shine ma abucin falala babba wa yustahabbu lahu an so kuma ga wanda ya alwala an yusalliya aqiba wudu'ihi bayan kai alwala kai salla walau raka'atayn ko da raka'a biyu ne kada alwala inda kai alwala ko da raka'a biyu ne inda lokacin da sallah ya halatta ne ayi لما روى أبو هريرة صدر أبو أبو هريرة يرويته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال مظل يتوى بلال لا دان انسى عند صلاة الفجر لوقت صلى أصبع يتوى بلال يا بلال يا كي بلال حدثني بأرجاء عمل عملته في الإسلام ناس كبان لابار aikin da ka fi so wanda kai a cikin musulunci duk cikin ayyukanka da kai wanne ne ka fi ƙaunarsa ka fi son sa fa'in ne sami'tu ka faɗa min wani aiki ne ka yi fa'in ne manzala ta haƙiƙa ne sami'tu daffana alaika bai na yadda ya fi jannati saboda na ji takun takalminka a gabana a cikin aljanna kai ko wani aiki ka yi duk cikin ayyukan da ka yi wanda ya baka wannan matsayi ala sai jibril ya ce ma amiltu amalan ban aikata wani aiki ba arja indi wanda na fi son sa da ƙaunarsa anni lam atatahhar dahuran ban taɓa yin tsarki ba fi sa'ati lailin da daddare ne auna harin ko da rana illa sallaitu bi zalika tahura sai na yi wa wannan tsarkin da ne sai na yi sallah da shi ko da daddare ne ko da rana ne in dai ne a da lafiya ku sai na yi sallah to da wannan na samu wannan ma kutiba li ma tahura ma kutiba li an usalliya duk abinda aka wajabta mun in sallace shi to sai na yi sallace shi da wannan tsarkin da na yi kaga wannan abin da yake yi shine yasa ya samu wannan matsayi qala rahimahullahu malami ya kujar da bai ya ce gaba da cewa qiyadatu ama wal qada'u li hajatin wa adduka mawjal bahri min ajli fikrati abubuwan da ke kankar zanabai akwai kaja kaja makaho ne ya tawo sai ka jagorarsa ka tsallakar da shi daga wani abin tsoro shi ma yana kan kare zunubai wal qada'u li hajatin mutum musulmi ya zo wurin ka da wata bukata ka biya masa shi ma yana kan kare zunubai wa adduka mawjal bahari ka je teku in ta sanda suke tasowa din nan ka ce Allahu akbar in ka faɗa har su 40 Allah ya kankare zunubanka min ajli fikirati ka je teku ne dan ga tunanin ikon Allah Allah shi ke da iko ka ga ruwa ya taho ya murde ya murde ya bace ya koma tahowa ya murde ka ta tunanin wannan in ba Allah ba mai yawan ikon ba mai iya yin wannan kai haka haso arba'in dusan da ya baje sai ka ce Allahu akbar idan ya taso ka ce Allahu akbar haso arba'in in kai haka Allah ya kankare zanubanka wa min al-mukaffirati liz-zunubi aidan malan ya ce yana daga abin da ke kankare zanubai dai iyadatu jan a amamakaho wato akwai bambanci tsakanin qiyada qada wa saqa qada wa huwa min min amami idan ka ja mutum da ta gaba za a ce qadahu idan ta baya ne ko za a ce saqahu daga ko ya kora shi wanda kake kora da ma ai a gaban ka yake ka kora shi wanda kai ka ja shi kuwa yana bayan ka ne kake jin shi to da bambancin kada da saka kenan to wanda ya jagorar amma makaho wanda ake to amma man zahaba basaruhu shine wanda idan sai tafi baya gani warwa tabrani tabrani ya rawaito man Allah ya ce man qala amma wanda ya jagoran makaho hatta yubligahu ma'amanahu har ya kai shi inda yake wurin aminci gufirat lahu arba'una kabiratan an gafarta masa manya-manyan laifuka guda arba'in wa arba'u kaba'ira kuwa su kuma manya-manyan zunubai guda hudu ma tujibun nara tana sa mutum ya tana wajabta wa mutum shiga wuta to kawai ka kama makaho ka ja shi ka ketare da shi da niyyar kare ka gan shi zai wada wani rami to sai ka kama shi ka ƙetar da shi wannan zai kankare maka kabira arba'in wafin jami'in sagiri ya zo a cikin jami'in sagiri mazalacin man ƙaga ama wanda ya jagoran makaho arba'in haƙwatan taku arba'in gufira lahu ma taqaddama min zambi an gafarta masa abin da ya gabata na daga zunubinsa wa fihi ya zo a cikin jami'in sagiri manzala ya ce man ƙada ama wanda ya jagoran makaho arba'in watan taki arba'in wajabat lahul janna aljanna ta wajaba gare shi warawa anas radiyallahu anhu anas ya rawaito an annabi sallallahu alaihi wasallam ga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man zala yace man qada makafufan wanda ya jagoran makaho makafuf inda makaho da makafuful basar wanda idan sai kame baya gani dai makaho ne wanda jagoran makawo arba'in khutuwatan taki arba'in gufira lahu ma taqaddama min zambi an gafarta masa abin da ya gabata daga zanubinsa kuma ta akhara da abin da ya jinkirta zai zo nan baya wa wajabat lahu aljanna aljanna ta wajaba gare shi go kaga can duk wanda ya jagoran makawo taki arba'in an gafa ya aljanna ta wajaba gare shi nan kuma ya ce an gafarta zanubinsa ma ta kaddama wa ma ta akhara wa wajabat lahu aljanna intaha qultu ma la yace sai ce wa wa akhara wa akhara bi hadha al-fadl al-azim wa thawab al-jasim to wanda ya fi cancanta a faralana da wannan lada babba man qada a amal basirati wanda ya jagora wanda yake basirarsa ma ta makance mutum da yake ya bata akan hanya ka jawo shi kan hanya kaga shi ma makaho ne na basira na baɗini wancan makaho ne na zahiri idan makaho na zahiri ka tsallakar da shi sama da wurin amincinsa Allah ya gafarta zalubanka na gaba da wanda zai zo ya wajabta maka aljanna to ina kuma wanda ya shiryar da mutumin da yake basirarsa ta bace ya dawo da shi kan hanya shine ce ashe in wancan an samu wannan falala ga wancan makaho na zahiri to yaya kuma falalar wanda yake ya shiryar da makaho na baɗini a ta yi wasilahu marhuba wa ya kai wanda basirarsa ta makance ɗin zuwa ga abin da yake nema wa yuballighahu matlubahu ya kai shi ya isar da shi abin da yake nema fallahu ita Allah ya jaji anna sadatina Allah ya saka wa shugabanninmu wanda suka kawo suka samu aka hanya wa mawalina da majibantan lamurranmu a Hassan aljaza'i Allah ya saka musu mafi kyan sakawa su ba gani ko su su su wanda suka jagorarsa wanda basirarsa da bakance suka kama shi suka shirye da shi suka nuna mai hanya to in haka ne kuwa ai wannan ya mafi wancan kenan fa'idatun yace fa'ida ruwaya an ruwaitu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam qala da qubaysa ta radiyallahu anhu Allah ya dade shi yace yace da shi idza sallaita subha ya kai qubaysa idan kai sallah asuba fa qul thalathan ka fada su uku subhanallahi alazim wa bihamdihi kace tsarki ya taba daga Allah da girman da mai girma da yabansa ta'afana min al'ama da Allah ya kiyaye mu daga makanta wal juzami Allah ya kiyaye mu daga kuturta wal falishi Allah ya kiyaye mu daga bangaren jiki irin ciwon bangaren challenge to gorin kai sallah so uku ta subhanallahi alazim wa bihamdi ta'afani min al'ama wal juzami wal falishi ka faɗi wannan so uku waruwa an ruwaito anna a'ma wani makawo a ta rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ya zo wajen manzan Allah faƙala ya ce ya rasulallahi ya manzan Allah udu'ullah ta'ala ka roƙan min Allah an ya kashi baɗi an basari Allah ya yi min ido na dinga gani ba na gani ya rasulallahi ƙala sai mu ya ce au ad'uka ko kuma kai zan roƙa ma ne Allah ya yi min ido ƙala sai ce ya rasulallahi ya manzan Allah faƙala rasulullahi قال سيدي يا رسول الله إنه قد شق علي ظهر بصري tafiyar igani igani na dinnan ya bana jin dadin sa ya bana jin dadin sa ya mun wuya ina jin wuyar idan na da ita bana ganin sa kala sai mun Allah ce da shi kenan fan talik je ka summa tawadda ka alala summa salli rak'atayn ka je kai sallah raka'a biyu summa qul bayan ka raka abi ka ce Allahumma ya ubangiji inni as'aluka ina roƙonka wa atawajjahu ilayka bi nabiyika ina kawo annabinka wurinka na fuskanto da annabi na kawo annabi gabanka nabiyyin rahmat shine annabin rahama ya muhammadu inni atawajjahu ila rabbi bika ina fuskantar Allah da kai zuwa wurin ubangiji na an ya kashifa an basari Allah ya yaye mun ido na dinga gani Allahumma ya ubangiji shafi'ihu fiya ka bawa annabi ceto na a wannan yace ce ne dinga gani wa shafi'ni fi nafsi ni kaina ma ka bawa annabi ceto na hada Usman bin Hunayfi sai Hunayfi sai yace faraja'a wannan mutum da ya sallan nan ya gama yayi wannan addu'a ya dawo wa karkashe wallahu an basarihi Allah ya yi masa idansa. kaga ko kaga tawassuli kenan wasu sun ce ba tawassuli da annabi ba za ka ce Allah ya baka abu saboda annabi ba to gashi annabi ya ce masa ya je allola ya sallah raka biyu ga addu'ar da zai karanta ya je ya karanta kuma kuma Allah ya yi masa idansa kaga wannan shine tawassuli kama kafa wa min al-mukaffirat lil-dhunubi yana daga cikin abubuwan da suke kankar zunubai al-qada'u li hajatin ayli muslimin musulmi ya zo wurinka da wata bukata ka biya masa Allah zai kankare maka zunubai bukatar da ya zo ita diniyatin ta addini ce ka taimake shi au dunu ya wuyatin ko wata bukata ce ta duniya ya zo don Allah ka taimaka min shi ma wannan yana kankare zunubai warawa ibnu abbas radiyallahu anhu ma abdullahi abbas ya ruwaito ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya da su annahu qala abdullahi ibn abbas yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله ya ce man sa'ali akhihi almuslim duk wanda ya aiki dan taimakon dan uwansa musulmi fi hajatin aw tabqata udiyat buqatar an biya masa aw lam tuqda ko ba a biya masa ba ka dai taimake shi to gufira lahu ma taqaddama min zambi wa ma ta'akhara kai da kai wannan aiki dan taimakon biyan buƙatar wani ko da bukatar bata biya ba ko ta biya an gafarta maka zanubanka ma ta kaddama ma ta akhara wanda ya gabata da wanda ya jinkirta ko kuti badala ku bara'ata ne kuma za a rubuta maka kukuta biyu bara'atu minan nar ba kai ba wuta wa bara'atu minan nifaqi ba kai ba munafunci warwe an ruwaito man kana fi hajati ahihi zalla ce wanda da yake cikin biyan bukatar dan uwansa كان الله في حاجته شما الله لأنه نفسهم بيه بقاتك ومن فرج عن مسلم عن مسلمين قربة وان لياي ومسلمي بكنجي من قرب الدنيا لك تكون بقنجي الدنيا فرج الله عنه قربة من قرب الآخرة shi ma Allah zai yaye masa bakan ciki daga cikin bakan warwa an wato afdalul amali mafificin ayyuka idhalu sururi mutum ya shigar da farin ciki alal mu'mini ga mu'mini ka sauta auratahu ka sauti auratihi ko kuma mu'minin da ka sauta auratahu ka suturta al'aurarsa ka gani ko ka zo ka kawo sutura ka bashi in suturta al'aurarsa a gani ko au ashba'ata ju'atahu ko kuma a'a yana jin yunwa ya zo ka bashi abinci ya ci ka kosa da shi au qadaita lahu hajatan ko kuma a'a ya zo da wata bukata ka biya masa to babu aikin da yafi wannan wa fil jami'i sagiri ya zo a cikin jami'i sagiri yace man zahaba fi hajati akhihi muslim wanda dai ya tafi a cikin aikin da zai biya buƙatar wani musulmi fa qudiyat lahu hajatuhu sai kuma Allah ya sa wannan buƙatar an biya kutibat lahu hajjatun wa umratun za a rubuta masa ladan aikin hajji da umra karbabbu wa in lam tuqda in ba kuma ba a biya ba kai iyaka kokarin ka wajen taimaka sa buƙatar ba ta biya kutibat lahu umra za a rubuta maka ladan umra karbabbiya in ku a bukatar ta biya za a baka ladan aikin hajji da umra wa fihi ya zo a cikin jami'u sagir ibn Allah ya ce inna lillahi ibadan Allah yana da wasu bayi ikhtasahum li hawaijin nasu su Allah ya aje su ne kawai dan su taimaki mutane dan su biya wa mutane bukata to irin wayannan mutanen yabza'un nasu ilaiha yabza'un nasu ilaihim fi hawaijihim kullum mutane zuwa suke wurin su da bukatun su su biya musu manzo Allah ya ce ulaika al'amiluna min azabillah kaga irin wayannan mutanen su ne wanda Allah ke amintar da su daga azabarsa qala al-hafani yace fa yajlisuna bayan Allah ya amintar da su daga azaba in an je lahira kuma Allah zai zauna da su ala manabira min an-nuri akan minbari na haske wa yatahaddasuna ma al-maula subhanahu wa ta'ala kuma za su ta magana da Allah a wannan minbarin a ranar alkiyama والناس مشغولون بالحساب mutane suna can ana musu hisabi su ba san hisabi ba suna nan suna ta da Allah a ƙarƙashin inuwa al'arshi wanda dama shi ba a da aiki in ba ya taimaki mutane ba wannan yanzu a yi masa wancan yanzu a yi masa wannan yanzu a yi masa to Allah zai amintar da shi daga azaba kuma ranar kiyama ana hisabi shi na nan ƙarƙashin inuwa al'arshi suna ta magana da Allah fa'idatu yace fa'ida ruwaya an rawaito an ibn abbas ga abdullahi dan abbas yace ibn manzo Allah yace man talaba hajatan wanda da ya nemi wata bukata ala na'al na'alin asfara ba ga wanda ga takalmi wanda yake fatsi-fatsi qudiyat hajatuhu mutum yazo da dan wani abu kankani ka biya masa bukatunsa to Allah da anna hajata bani isra'ila wato wanda ya tabbai da bukata aka biya masa sai ce da anna hajata ibn bani hajata bani isra'ila qudiyat bi jildin asfar an biya bukata su da wata fata asfar fatfati so da ka duwan da ya zo bukata wurin ka ko mai kankanta ta inda kana da ita zaka biya masa wannan bukata ka biya masa unzur ishar sari warwat tirmizi tirmizi ya ruwaito manzo Allah ya ce man kana lahu hajatun ila Allah duk da yake da wata bukata a wurin Allah au ila ahadin min bani Isra'ila ko yana da wata bukata da wani daga cikin bani Isra'ila falyatawadda ya alwala wal yuhsin alwudu'a ya kyautata alwala wal yusalli raka'ataini sai raka'a biyu summa liyabni ala Allah wa Allah kirari وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ايوا النبي صلى الله عليه وسلم صلاتي sannan bayan ya gama da ya kul ya ce la ilaha illallah wa halimul kabi karimu subhanallah ya rabbil azim azim alhamdulillah ya rabbil alamin allahumma inni as'aluka mujibati rahmatika allah ina roƙonka abubuwan da suke wadatar da rahmarka wa azaima maghfiratika ina roƙonka wato manya manyan gafararka wal ganimata min kulli birrin ina neman riba daga dukkan aikin alkhairi was salamata min kulli ithmin ina neman kubuta daga dukkan zunubi la tadkhuli zamban Allah karkabar wani zunubi illa ghafartahu li zunubi na suka gafarta mu la ta da'ali zamban illa gafartahu kar ka bar zunubi na Allah sai ka gafarta shi wala hamman illa farrajtahu kar wani bakin ciki na ka bar shi sai ka yaye shi wala hajatan li laka uridan Allah da wata bukata da take akwai yadda ka a ciyitawa illa qadaitaha Allah sai ka biya wannan bukata ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin mutum ya raka a biyu ya yi kirari ga Allah sai ya salati ga annabi sai ya faɗi wannan addu'a. Warawar hakimu, hakimu ya roce isnata ashara raka'a, wa raka'a goma sha biyu ta sallihin na min lailin auna halin da za ka yi su a dare ko da rana. Wata shahadu bai na kulle raka'a ta yi ne, ko wata raka'a biyu ka yi ta hiya ma'ana kai sallama kenan. Fai za ta shahadta in ka yi ta hiya fi akhir salatika a sallah ta ƙarshe. فاثني على الله كي يبول كراري قال الله بجرما دوكك وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما أنه صلاتي وقرأ ككرنت وأنت ساجد صدقي سجدا تقر شيء النم ككرنت فاتحة الكتاب سبع مرات فاتحة بكوي وقل يا أيها الكافرون سبع مرات ككرنت قل يا كفى بكوي وقل إن كان ما لا إله إلا الله وحدك لا شريك لك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات سوغوما وقل ثم قل سنكم كتي اللهم إني أسألك ألا نارقك بمعاقد العز da dukkan wato madafan girma min arshika na arshinka wa muntahar rahmati min kitabika ina roƙonka don ƙarshen rahamarka daga min kitabika daga littafinka wa ismika al'azami ina roƙonka don sunanka babba wa qadrika al'ala da darajarka babba wa kalimatika tammati da kalmarka cikakkiya summa sa'al in ka karanta wannan addu'a to sai ka roƙi kuma buƙatarka summa rafa'a ra'asaka sai ka ɗaga kanka a sadina da zaka yi wani ba ثم سلم يمينا وشمالا فك سلم دام له ما ليس ولا تعلموها للسفهاء wannan sallah da wannan addu'a da za a karanta karku karku ga ku sanar da wawayenku fa innahum idan ku ga wawaye yad'una biha sai su je su yi addu'a da ita fa yujabuna sai a amsa musu wani ya sha gaban su sai su yi addu'a Allah ya kashe shi ko Allah ya watsa shi ko Allah ya kore shi daga gari ko Allah ya tarwatsa shi sai ko Allah ya karba dan haka kar ku sanar da wawayen ku irin wannan sallata salawatul hajat wa fi al-uhud wal mawafiq ce uhida alaina al-ahad al-aam min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam harja al-qawri mai gamewa daga gare mu daga annabi sallallahu alaihi wasallam annu salli salatul hajati ni irin wannan sallah da ake cewa sallar biyan bukata izharun lil faqati wal hajati dan dan bayyanan da bukatar mu da bukatar mu da kal hadiyati mita kal hadiyati lati yusira al insanu kamar dai kyautar da mutum yake ba da ita liman lahu inda hu haja ga wanda yake da bukata wani ya zo bukata wurin ka dauka kyauta ka bashi to ita ma wannan salatul hajatin kamar haka take kai ka mika wa Allah ita Allah ya kafa قبل أن يجتمع به kamar mutum da yake da bukata ka aika masa da bukatar sa matun baka hadu da shi baka ba akan wasa mai tusaidi ali al hawasa radhiyallahu yana cewa yambagi fi salati tasbih ya kamata a yi salati tasbih qabla salati al hajat kafin ka ce kai wannan salatu al haja kai salatu tasbih lima warada saboda abin da yazo annaha tukaffiru dhunuba salatu salatu tasbih tana kankare zunubai وذلك من أكبر أسباب قضاء الحاجة أي كان كرزنا بيكو يعني تشكين دليل بيان بقاطع كي أدعى فاكر النبي لأن لنا سيقام وتكفى فقال ما عبد لك النبي أنا أيوه يتكرم أو أيوه يتين صلاة التسبيح أكن صلاة الحاجة فإن تأخير قضاء الحوائج إن كذا بقاطع تاكبية جنكري إنما يكون بسبب الذنوب بسبب الذنوبين في الغالب أما في رنجايا لوقتي a yi addu'a an yi addu'a an yi addu'a an yi addu'a ta ƙi karɓa to mafi yawa zarban mu ne yawa shi sa kake ganin mai ta addu'a ba ta karɓa wasa mai duhu ya ƙulu ya ce na bi shi yana cewa aidan yan bagi shiddatul huduri ya kamata a tsananta huduri fi azkari sajdati al-akhirati a sajada ta ƙarshe kai huduri sosai min salatil hajjati a wannan sallah ta biyan bukatar da muka faɗa kai huduri allati yusallimu ba'daha wa da ake yin sallah bayan ta take yin taslim unzuru wa fihi aidan ya zo da yace uhiza alaina ahadul aam min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam anna qadi hawaij al muslimina mu biya buqatun muslimi wanda suka zo wurin mu wa nudkhil alaihim surura mu shigar da farin ciki ga musulmi wanda suka zo wurin mu da biyan bukata wala naqbal ala zalika hadiyatan kar mu nemi wata kyauta da abin da suka zo nema wurin mu na biyan bukata على قاعدة أن فعل الطاعات بالأصالة إنما هو للثواب الأخروي بس قاعدة دو أيكي إن نبو يا نبو الله ني ما أكرب كدي ولك ذاك تمكيش ندن الله تكما من أبو ذاك شيء باقا كك وانا كبتا دم قومتم ليزو ليزو واتو نيوم بيان بقاتا ورنكا وما فاض بذلك أما ما يربوت على أن إلا العارفون سمسنا الله الذين يفعلون العوامر الشرعية wanda duk abin da shari'a ta umarni su masana Allah suke aikatawa su suna yi ne imtisalan li amrillahi suna yi ne dan Allah ne ya ce ayi dun al'ajr ba dan lada ba na ukhrawi na lahira Allah ne ya ce a taimaki mutumin da ya zo taimako annabi ya faɗa a taimaki wanda zai taimako to za su taimaka masa dan Allah ne ya ce a yi kurin don su sadar da umarnin Allah wa ma gairuhu amma wannan su wannan masana Allah fahum barikun fi wahalata sawabi su sun dilmiye ne cikin taɓan lada a a to bari mu ba shi dan Allah ya ba mu lada la yanfakku bai gushewa haka to su ku ba ruwan su za su yi maka dan Allah ya ce a taimaka amma ba wai dan lada ba وقد جربنا ما ليس من جرب أن كل من قبل عوضا دون ذلك قوانا شنجي قوم ساي على شفاعة بس قوانا شيتو شفاعها عند حاكم يشيتا أورمون حاكمي سنكي هو خارج عن الطريق يا فتدق حنيا با حنيا ردي ثم تنقطع الوصلة بينه وبين الحق سنكما سادوا أكانس الله ذات ينكي fayarullul hukamu shafa'atahu kuma karshe karshen da wanda ka je ceton wannan auren sa ya baka wani abu ya ki ceton sa din wala yasiru lahu indahum hurmatun bare ma sai ya ji labarin ka karbi wani abu sannan ka zo ka zo ka nemi ceton shi sai ga ba zai ba za ka samu ta daraja auren sa ba kama la hurmata da ahadin min ahadid duniya kamar inda duk ma'abuta duniya kake ganin ba su da wata alfarma inda mu auren su بخلاف من هو قائم لله تعالى سبحانه وليس يدن الله بعد أن بشنا وسمعت أخي أفضل الدين رحمه الله يقول نجشنا جوا إذا جاء المشفوء له بهدية للشافعي إذا wanda yake so a cece shi ya zo da kyauta a kai wanda zai cece shi falle ya rudda ha wanda aka ba ke ce wato ce a hadiyar ya mai da ita ga wanda ya bashi fa in lam yaqbalha in kuma ya ki karba وقال يتي خرجت عنها للفقراء أي ونم أبن نا فتد شيني كودا أبا تلك تفلي أخذها الشافي ويفرقها على أهل الفقراء يكرقا على أبا تلك ده مسكيني لا سيما إن كان ظالما أو من عوان الظلمة بل لما أتي واللي كاولهم الظالمين داما حكما يرغتكم السيمكا الظالمين تبعك كر أكربا ثم قال سنيتي وسمعت سيدي محمد بن عمان يقول إني أورينا أن النقيب الواقف في حوائج فقراء الزاوية وندي أورينا ونديك وكيلي ونديك طيئة سيمبي بقات المهجرة الزاوية أكثر أجرا ني أورينا يا فلانا من المقيمين daga waɗanda suke zaune al'akifina an alƙira'ati kullum suna rawiya ba su da komai sai karatu da zikiri da ibada to ni a wurina shi kuma shi ne yake tsaye a wurin biyan bukatarsu su kuma ba su da komai suna zawiya karatu zikiri na fulfuli da sauransu yace shi a wurinsu to wannan ya fi su liman da ya ce li'annahu dan shi wanda yake tsaye da biyan bukatarsu dinnan laula sa'ayuhu alaihim ba dan aikin tsayuwarsa aikin da yake yi na biyan bukatar su ba lam yaqdir ahad minhum ala jilmi sa'ada ba za su iya zama ba in ba ka maka ci an kawo maka sha an kawo maka sutura da wata bukata da kake in bai ɗau- bai kawo maka ai da ba za ka iya zama kai ibada ba to da kace shi a wurin san mai biyan bukatar su dinnan ya fi su da suke zaune suke ta karatu da wurdai bal kana ya kharuju shi wan- wannan din wanda yake tsaye da biyan bukatar su aiki yake ala ragifi dan ya samu musu wata gurasa tahran alaihi filin ne sai ya tafi ya je ya samu musu abin da za su sha to da ka shi ce a wurinsa ya fi su ya fi su unzuru wa fil hadisi ya zo ya zo a cikin hadisi zahabul mufattiruna fil al-yawm bil ajri masu bawa masu azumi abinci sun tafi da lada ai alkamili lada cikakke wa illa an ba haka ba fasa'imu fasa'imuna masu azumi lahum ajrul jihadi ana ba su ladan yaƙi don ɗauka addinin Allah lakin al-mufattiruna amma masu ba su abincin abun buɗe baki aktaru su suka fi su litawallihi min khidmat khidmata saboda su suka ɗauki nauyin ba su abin da za su buɗe baki da shi wa sayyidul qaumi manzala ya ce ku ai shugaban mutane hadimuhum shine mai musu hidima to alhamdulillah fatiha da salatul fatih يا صلاة الفاتح
هذه إلى صراط المستقيم وعلى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين